مَا وَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ۚ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ne mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya kaddari mu a wannan safiya ta laraba a yau muna uku ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda ya daidai da 13 ga watan a uku shekara ta 2024 miladiya jiya idan ban manta ba mun shiga kan aya ta 62 a cikin suratul baqara wanda kuma muka ambata cewa insha Allah ta'ala yau idan Allah ya kai mu za mu sake nana ta ita wancan ayar mu karasa abin da ya rage mana kafin mu tafi zuwa ayoyi na gaba insha Allah ta'ala da haka malam zai maimaita mana wannan aya da muka kwana akan ta jiya insha Allah ta'ala ana musulmi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون kamar yadda muka fara tafsirin wannan aya a jiya Allah ta'ala ya ce innal ladhina amanu lallai waɗanda suka yi imani wallazina hadu da waɗanda suke addinin yahudu wan nasara da nasara wasabiina da sabi'awa man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda a cikin su yayi imani da Allah da ranar lahira wa amila salihan yayi aiki nagari falahum ajruhum inda rabbihim to suna da sakamakonsu a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun sannan babu tsoro tattare da su ba kuma za su yi bakin ciki ba a jiya mun yi bayani akan suwaye innal ladina amanu sannan suwaye wal ladina hadu sannan suwaye wan nasara suwaye was sabiina abinda muka bada bayani cewa za mu yi bayani akan shi a yau shine musamman hukunce hukunce takaitattu waɗanda suke da alaƙa da yahudi da nasara a abinda allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙal na hukunci ko a cikin alƙur'aninsa ko a cikin sunnonin manzansa sallallahu alaihi wa sallam wadda suke nuna mana yadda musulmi ya kamata ya mu'amalanci yahudawa da nasara abu na farko dai shine a da yahudu da nasara dukkaninsu sun yi ittifaki wajen gaba da kiyayya da musulmi dukkaninsu sun ittifaki akan haka illa iyaka Allah ya nuna mana cewa wanda ya fi saukin gaba da kiyayya a cikinsu shine banasari shine kirista duk yadda kake ganin kirista ko banasari yana nuna kiyayya da ƙi ga musulmi to abu ne mai sauƙi akan kiyayyar da ba yahuda yake ga musulmai ubangiji ta'ala ya ce latajidanna ashaddan nasi adawatan لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce latajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu Allah ya ce zaka samu cikin mutane wanda yafi tsananin kiyayya da adawa da gaba ga masu imani shine al-yahuda wallazina ashraku da yahudawa da mushrikai wanda ya tsani musulmai ya tsani masu imani Allah ya ce babu kaman ba yahudi babu kaman mushriki amma Allah ya ce wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara zaka samu waɗanda suka fi kusa da muminai wajen tausayi da ƙauna sune wanda suke addinin nasara sune wanda suke addinin nasara tare da cewa shi ma ba nasarin kiristan bai son musulmai baya ƙaunar musulmai amma kuma da sauƙi ƙiyayyarsa da gabansa akan gaban da ba yahuda yake nuna ma musulmi daga dukkaninsu kuma gaba daya da kirista da ba yahude idan an tashi nuna ma musulunci gaba da kiyayya to suna iya haɗa kai da juna amma su ya su ba sa jituwa tsakaninsu su ya su tsakaninsu ba sa jituwa amma in an tashi yaƙar musulunci to suna tare suna tare shine Allah ya ce tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta zaka ɗauka tare suke in kaga haɗin kansu wajen gaba da musulunci amma zukatansu daban-daban ne kowa na kin juna a cikinsu amma in an zo batun yaƙi da musulunci fal kufru millatun wahida sai zama kafulci duka hanya ɗaya ce saboda ka dukkaninsu da kafirai a da yahudawa da kiristoci nasara kenan dukkaninsu sun yi ittifaki wajen gaba da musulunci da nuna ma musulunci kiyayya wannan ya sa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ja hankalinmu a cikin alkur'ani mai girma ya ce kar mu rike su a matsayin masoya a cikin suratul ma'ida Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara يا awliya أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم والله لا يهدي القوم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kar ku riki yahudawa da nasara a matsayin masoya su zama su ne majibantan ku su ne kuke kauna Allah ya ce kar ku yi haka ba'dhum awliya ba'd sashin su mataimaka sashi ne wajen yaki da musulunci da haka kar ku jibance su kar ya zama su kuke kauna sama da ƴan uwanku musulmai wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibance su a cikin ku to yana tare da su zai tashi tare da su ran tashin kiyama inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah baya shirye da mutanen da suke azzalimai da haka Allah ya gaya mana cewa kar mu rike su a matsayin masoya kar mu rike su a matsayin majibanta Allah a suratul nisa yace ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min يا dunil mu'minin أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون ومن أن تجعلوا أتريدون أن تجعلوا لله- أتريدون أن تجعلوا لله أتريدون أن عليكم سلطانا مبينا؟
تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin kar ku riki kafirai su zama majibanta masoya kuma bayan mu'minai kar ku yadda a ce ga kafirai ga mu'minai amma ku fifita kafirai akan mu'minai Allah ya ce kar ku yi haka sannan suratu ali imran yace la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa sannan zaka cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum ya kodan da suka yi imani kar ku riki majibanta masoya bitana shine tufafi na jikin mutum wanda yake jikinsa daga shi sai fatarsa to kar ya zama wato kafirai waɗanda ba ku ba su ne suke da wannan kuke wannan privacy din da su kuna tare da su kudda kun tura yan uwanku muminai gefe Allah ya ce la ya alunakum khabalan waddu ma anittu ba sa daga muku kafa wajen ganin sun halakar da ku duk abin da zai wahalar da ku ya sa ku a cikin kunci shine abin da suke so Allah ya ce qad badatil baghdha'u min afwahihim ga kiyayya ta bayyana a bakunansu amma duk abin da suka nuna muku na kiyayya a zahiri Allah ya ce wa ma tukhfi suduruhum akbar abin da suka boye a zuciya wannan shi yafi girma shi yafi girma saboda haka duk yadda ka- duk yadda kaga kafiri yana nuna maka kauna da kiyayya ko ba yahude ko ba nasari ko yana nuna maka rikon amana saboda ka san yanzu har wani cewa zaka je na yi musulman mu basu da amana kafirai sun fi mu amana Allah ya ce a dama an kaga kafiri bai taka ka ba to ba shi ke da iko akan ka ba Allah ya ce in yafqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun Allah ya ce in yafqafukum yakunu lakum a'da'an in kuka kuskura suka samu dama akan ku to anan ne za su nuna muku bakar kiyayya wa yabsuqu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu za su shimfida muku hannuwansu da harsunansu su cutar da ku Allah ya ce wa waddu law takfurun za su yi burin ina ma ku kafirce saboda haka in kun ga sun nuna muku rikon amana da tausayi da jin kai da wane ne to ba su ne mafiya rinjaye a kanku ba ba su ke da iko a kanku ba amma in suka samu dama a kanku za ku gane cewa ba su da amana za ku gane cewa ba su da tausayi za ku gane cewa ba su da alkawari amma ba za su bayyana muku haka ba sai sun samu dama a kanku sai sun samu dama a kanku idan suna cikin garuruwanku yadda kuka fi yawa to anan ne zaka ga rikon amanansu in ka bashi gyaran mashin in yace gobe karfe 10 zaka ga ya kawo maka in ka bashi gyaran mota yace gobe karfe 11 zaka ga ya kawo maka ba saba alkawari saboda ya san kun fi su rinjayi ku ne masu iko a kansu amma je inda suke ka gani ko zaka samu wannan darajar je inda suka fi yawa ka gani a inda suka fi yawa ba kona musulman suke yi ba amma yadda aka fi su yawa za su yi wannan gangancin ai ba za su fara ba saboda haka shi kafiri haka yake duk inda ya samu dama in musulmi ya kuskura kafiri ya samu dama a kansa to ya shiga uku ya dai kawai allah maɗaukakin sarki ya sassauta masa sannan kuma duk yadda za su yi ta ko'ina su toshe mutane daga hanyar allah za su bi ta ko'ina ne dukiyoyinsu za su kashe don su hana mutane fahimtar addini Allah ya ce innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun والذين كفروا إلى جهنم يحشرون Allah ta'ala ya ce innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafulta yunfiquna amwalahu za su dinga cire dukiyoyinsu suna ciyar da dukiyoyinsu me yasa liyasuddu an sabilillah don su toshe mutane su katange mutane daga fahimtar addinin Allah duk yadda za su yi ku kasa gane addini za su yi Allah ya ce fasayunfiqunaha Allah ya ce da ƙarshe za su gama ciyar da dukiya a banza thumma takunu alaihim hasara za ta zama musu asara sun ma yunfikun sun ma yuglabu sannan a ci galaba a kansu a duniya in an je lahira wallazi na kafaru ila jahannama yuhsharu a targada su zuwa wutan jahannama Allah ya kiyaye da aka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma a sunnansa ya koya mana yace khaliful yahuda wan nasara fi kulli shay akan komai ku saba ma ba yahudawa da nasara kar ku yi kamanceceniya da su kar ku kaunace su kar ku kwaikwaye su amma manzo Allah ya faɗa mana cewa la tattabi'unna sunana man kana qablakum annabi yace za ku kuma kuna bin hanyar waɗanda suka gabace ku hazwal qazzati bil qazza zira'an bi zira'in shibran bi shibrin annabi yace za ku kuma kuna bin hanyar su taki da taki dani bayan dani zira'i bayan zira'i manzo Allah yace kai hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu inda za a haska yahudawa suna shiga ramin damu da sunan wayewa annabi ya ce kuma za ku shiga saboda tsaban son ku kwaikwaye su sahabbai suka ce ya rasulullah al-yahudu wan nasara kana nufin yahudawa da nasara sai ce faman to su waye in ba su ba haka za ku koma kuna bin hanyar su yanzu kaga abinda musulmai suka koma kenan wayewa ita ce komai a ɗauko ɗabi'ar yahudawa a sa a ciki a komai auratayya in za a yi tun daga neman aure abin da zai faru tsakanin saurayi da budurwa suna ganin abin da turawan yamma suke a tv wannan shine abin da su ma suke kwaikwaya idan an zo a bukukuwan aure idan aka jera maka event event event guda takwas tara goma in ka ɗauke ɗaurin aure yana da yana da wahala ka ga abin da ke da alaka da musulunci a ciki duka yahudanci ake zubawa duka a ɗauko yahudanci musulmi yanzu zai yi biki ya taso a gaban jama'a a gaban jama'a ga shiga matarsa ya rungume ta ya sumbance ta a gaban sarakanai a gaban kowa ya yanka kek ya sa mata a baki ta yanka kek ta sa masa a baki wannan yahudancin ne in ba ya haka a biki ba ana ganin ma ba a waye ba bikin bai yi ba wannan duka yahudancin a ɗauko amarya ta zo ta rungumi mijinta su yi rawa a fito a ce to ita ma uwar amarya ta fito ta yi rawa ita ma uwar angon ta fito ta yi rawa ka gunda rashin hankali ne ai rashin hankali ne uwar ango da amarya shekaran ta hamsin sittin amma tana rawa a gaban jama'a wannan yaushe za ta yi hankali ita na'am hadda uba ango shi ma ya fito ya amu ya fito ya rawa wannan abun ya ɓaci ai wannan abun ya ɓaci sannan kuma mutum in ba rashin hankali ba don Allah matar da za ta fito a gaban jama'a ta yi rawa ta yi rawa ta cashe a gaban sarakunai ya kake tsammanin wai wannan matan in tafiya ta kai tafiya ba za ta dura ma uwarka da ubanka ashir ba nauyin wa za ta ji wanda take jin nauyin su ta riga ta nuna maka ba ta gani ba ta jin kunyar su wanda ya kamata ta ji nauyin su dama sarakunai ne da iyaye to ta nuna maka a gaban su ba ta jin nauyin su iyayenta da kake tsammani an samu matsala za su ji nauyin ku su sulhunta su ma sun nuna maka ba sa jin nauyin ku ba sa jin kunyan ku da uwanta da ubanta sun fito sun yi rawa a gaban ku to yanzu me rage kuma saboda haka wannan yahudancin shi yake burge mu yanzu shi yake burge mu idan an zo cikin gida ma zamantakewar aure irin na yahudawa ake so a ɗauko a yi soyayya irin ta yahudawa ba irin ta musulunci ba makarantu yanzu makarantun boko daga ɗan musulmi ɗan musulmi ga makarantun boko nan wanda suke da islamic background duk ba su ishe shi ba bai ga makarantar da ta burge shi kai ɗansa ya boko ba sai makarantar da yake jikin church dan musulmi esther tana yawo a tsakanin garada da skate rabin gwiwa shi kuma yana ganin ya burge ne yanzu duk wayannan kafiran da suke cikin garuruwanmu suna bude makarantu a jikin church yawansu a cikin garinmu bai kai ya rike makarantar ba yawansu bai kai ya rike makarantar ba saboda haka yi kaje ka samu kashi 70 cikin 100 na ɗaliban makarantar 'ya'yan musulmai ne 'ya'yan musulmai ne a inda za a je a tara su a faɗa musu cewa Allah uku kai ka je ka ɗauki yarka ka kai ta wajen inda za a nuna mata duk wani aikin batsala da iskanci da kake kokarin nuna mata ba daidai bane su a wajen su ba wani abu bane abu babu tarbiyyar musulunci yahudanci da kiristanci ne a ciki wannan shine abin da yake burge mutum ya je ya kashe makudan kuɗi ya kai 'ya'yansa inda za a lalata tarbiyyarsu a ɓata musu imani a ɓata musu addininsu ga makarantu nan wanda suke cike da musulunci nan ga boko ga addini amma duba su mishi ba duba su mai ba saboda haka inda ya fi birge shi shine je dauki yayansa ya kai su can kaga dai wanda yake rayuwa a cikin irin garuruwan mu hakan nan na arewa yanzu bayi da wani uzuri a wajen Allah da zai dauki yarsa ya kai ta primary ko secondary na kiristoci ko yahudawa bayi da wannan uzuri bayi da shi wani boko ne ake yi a church wanda ba a yi a makarantar musulmi wani boko ne ake yi a wajen me ake koyarwa a can wanda ba a koyarwa nan sama shi mutum yana gani shi wannan ya yi haka to shi ya gama burgewa ke na 'ya'yansa sun mori kudinsa allah wajen naka ya lalace kaga wannan asara ce mai girma asara ce mai girma ta haka musulunci ya nuna mana kwata-kwata kar mu kuskura mu jibanci yahudawa da nasara kar mu yadda kar mu yadda illa iyaka e mu'amala ce ta kasuwanci ta hada ku wannan babu laifi a ciki kuna saye da sayarwa da su da sauransu amma kar ba yahude ko ba nasare ya fahimci cewa darajarsa a wajenka ta dara darajar yan uwanka musulmai ya san mutum ne bai zo cewa ai muna makaranta kiristocin sun fi nuna mun kauna sun fi nuna mun soyayya akan musulmai wane ne wane ne wane ne wane ne wane ne wane ne wannan yaudaran kanka suke wani yaudaran kanka kake yaudaran kanka kake kana yaudaran kanka ne saboda su in ba in dai ba a cikin su kake ba to duk yadda kake ganin sun nuna maka kauna to wallahi ƙarya suke yi Allah ya ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum yahudawa da nasara ba za su taɓa yadda da kai ba wai su kaunace ka har zuci a'a sai ka dawo daga hanyar ka kabita su in dai kana so su kaunace ka to kawai ka yi ridda ka bar musuluncin kawai taron ne za su kaunace ka kauna ta gaskiya da gaskiya amma in ba haka ba duk yadda suka nuna ma kauna wallahi ƙarya suke yi ƙarya suke yi ƙarya suke yi saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana kar mu jibanci kafirai kar mu jibanci yahudawa da nasara hadithi a cikin sahihu muslim daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattabi'uhu ila adyaqihi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kar ku fara yi ma yahudawa da nasara sallama kar ka gaba yahudi ko ba nasari ka fara mai sallama ko ka fara gaishe shi annabi ya ce kai in kun gamu da ɗayan su akan hanya fattaruhu ila abu ya kihi ku tunkuɗa shi zuwa ga mafi kuncin hanya ku tura shi zuwa ga mafi kuncin hanya amma ba wannan hukuncin yana aiki ne a yadda musulunci yake da ƙarfi iya abin da kake da iko a kai a nan shine in ka gan shi karka mai sallama amma kar ka je ka ce to ga hadisi nan dubba yahudin da na gan shi ko kirista don tura shi zuwa dungon hanya a wannan yana aiki ne a inda musulunci ne yake da ƙarfi inda shi karan kanshi kirista ko ba yahudi ya gamsu cewa shi kaskantacce ne sai sa a tsarin musulunci saboda a nuna ma ma yahudu da nasara ba su da wani daraja a cikin shugabancin musulunci in musulunci ke shugabanci to yahudu da nasara ko ya fita daga garin ko kuma ya dinga ba da harajin zamansa a cikin gari ko dai ya bar garin ko zaman da yake a cikin garin zai biya haraji a inda musulunci yake da yake da karfi kenan shugabancin musulunci yake yake aiki amma mu yanzu kaga irin kasashen mu da shugabancin yahudancin ne ma yake jagorantar mu yahudancin shi yake jagorantar mu sai dai Allah ya kawo wani sauki to abu na gaba da yake da alaka da ahlul kitabi yahudi da nasara shine hukunce-hukuncen da ya shafi mu'amala abu na farko shine hukuncin cin abincinsu da kuma cin abin da suka yanka malamai sun yi ijima'i jamhur nasu cewa cin abincin yahudawa ko nasara ko abin da suka yanka halal ne ga musulmi me yasa Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن إذا آتيتموهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ومن
ومن يكفر بالإيمان فقد ومن حبط عمله يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat Allah ya ce a yau an halatta muku dadadan abubuwa masu tsarki sai Allah ya ce wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum abincin waɗanda aka ba su littafi ahlul kitabi halal ne a gare ku na kuma halal ne a gare su ya halatta ku ci abincinsu ya halatta su ma su ci abincinku to wannan babu saɓani a kansa na akan cin abincin hukuncin cin abincin yahuda da nasara inda aka samu saɓani tsakanin malamai shine hukuncin cin abin da suka yanka hukuncin cin abin da suka yanka kafin nan a wasu suna ganin cewa ai yanzu mafiya yawan yahudu nasara sun sauka daga kan ainihin addininsu kamar yadda an tambaya a allajinatu da'ima a lajina ce ta man da taɗa manya-manyan malamai masu fatawa ta duniya a ƙasar saudiya akan cewa wasu daga cikin mutane suna cewa ai yanzu yahudawa da nasara da suke a raye a yanzu sun kafulce ma ainihin addinin da aka turo annabawansu da su saboda haka su ba wancan addinin ma suke yi ba da haka suna ganin cewa to tunda ba ba wannan addinin suke yi ba ko ba sa aiki da littafin da aka saukar musu da haka sun fita daga cikin ahlul kitabin da Allah ya halatta a ci abincinsu ko kuma a ci yankansu ko a aure matansu da haka suka ba da amsa cewa a mafiya yawan kafirai yahudawa da nasara a yanzu na'am sun kafulce ma ainihin abin da ya zo a cikin attaura da kuma linjila saboda haka ya zama kafirai yahudawa suka kafulce ma annabtan wasu daga cikin annabawa don inda sun bi abin da ke cikin attaura ai da sun gane cewa annabi muhammadu manzan allah ne da sun musulunta hakanan nasara su ma da sun bi abin da ke cikin injila da sun gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da sun musulunta saboda allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal-injil sunan annabi da siffansa yana rubuce a cikin at-taura da injila kai ba shi ba har siffan sahabbansa akwai a cikin at-taura da injila saboda haka ya zama sun caccanza wasu daga cikin a abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a cikin a cikin linjila da haka amma suka yi ittifaki akan cewa hakan baya haramta a ci yankansu ko a ci abincinsu don ba su yi aiki da abin da ke cikin attaura din ba amma har yanzu suna kiran kansu yahudawa ba su yi aiki da abin da ke cikin linjila din ba amma har yanzu kina suna kiran kansu suna kiran kansu nasara kuma sun gamsu cewa yahudanci da nasarancin shine addininsu kamar musulmai ne yanzu mutum ya gamsu musulmi ne amma Allah ya ce bar shan giya ya ƙiya bari Allah ya ce masa ya bar kaza ya ƙiya bari Allah kaga yanzu ba za ka ce ka fitar da shi daga daga cikin da'irar musulmai ba har sai lokacin da ya fito ya yi da ya ce ya bar musulunci to daga nan ya fita kenan to saboda haka wannan yasa a suka aka tafi akan cewa ya halatta a ci abincinsu to inda aka samu saɓani shine game da abin da ya shafi cin yanka nasu to anan sai malamai suka ce in an kawo maka sun kawo maka naman saniya naman da Allah ya halatta maka kaci a yanke a dafe baka sanya aka yi aka yanka ba to ba sa ka tambaya ba ba sa ka tambaya ba ka ce ya aka yi aka yanka wannan kuma mushe ya mutu ba sa ka ba mun gane wannan da kyau amma in ya zama a kan idonka kana gani mushe ne to wannan bai halatta ba a kan idonka kana gani wajen yanka aka kira sunan wani aka yanka to wannan bai halatta ba amma kana zaune aka kawo maka nama baka sanya aka yi ba kamar mutum ne ya zo ya ɗauki kuɗi ya baka kyauta ba wanda ya sa ka tambaye shi a ina ya samu kuɗi ba wanda ya saka amma ka sani cewa ana zaune a masallaci ne wani ya yadda dubu ukunsa sai ya ɗauka ya baka dubu ɗaya to in ka ci ka ci haram saboda yanzu a gaban ka san cewa haram ya ɗauka to haka nan idan ya zama kawo maka aka yi baka sanya aka yi aka yanka ba to ba sa ka tambaya ba idan kuma a gaban ka aka yanka aka yanka mara kyau ko aka yanka da su da sunan wani ba Allah ba to wannan kuma haramun ne a gare ka Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq duk abinda ba a yan ba a ambaci sunan Allah ba lokacin yanka shi karkuci karkuci to inda ake da sabani mafi girma shine hukuncin cin abincin su ko karban yankan su da suka yanka saboda biki na Christmas inda ake da tirka-tirka kenan duk shekara sai kaga ana ana ana yada wannan rigimar da wannan sabanin wannan yace ya halatta a ci abincin wannan yace a bai halatta ba to anan mafiya yawan malamai sun halatta cewa ya halatta in dan uwanka wanda yake ko wani abokinka kirista ne ya kawo maka wani abu na kyauta na abinci suka ce to ya halatta ka ci ko da na kirismas ne illa iyaka abin da zaka nisanta shine yanka domin automatic ka san yankan da za a yi don kirismas ka san da ambaci sunan wani ne wanda ba Allah ba ta wannan sai ka nisance shi naman sai ka ajiye masa a gefe sannan babu mamaki mai zama ba naman abin da aka halatta maka zai kawo maka ba ba mamaki mushe zai kawo maka ba mamaki alade zai kawo ba mamaki wani abu zai kawo maka to wannan sai ka tunkuɗe shi a gefe a eh a zan zo kan wannan insha Allah to sai wasu malamai suka tafi akan cewa bai halatta ka ci ba saboda me yasa duk wanda yake murnan abu sai ya kawo maka wani abu na wannan murnan da yake yi ka karba it means ka taya shi murna kenan yanzu yana murnan cewa yau an haihu yau ne ranar zagayowar birthday din wani wanda aka haife shi a wannan ranar kuma yana ikirarin cewa Allah ne ya haife shi ba murna suke cewa ranar haihuwar dan Allah ba to yana gaya maka cewa yau ita ce ranar da aka yi haihuwa waye haihuwan Allah ce kuma ka ci abincinsa kana taya shi mullan cewa Allah ya haihu suna ganin ka duba girman maganin cewa Allah na da ɗa Allah ya ce da aka ce Allah na da ɗa sai da sama ta fusata kamar ta fashi ƙasa ta ji kamar ta tsage duwatsu kamar su ruguje an da aulin rahmani walada me yasa saboda duniya ta ce Allah na da ɗa haka suka ce to bai kamata musulmi ya ci abincin a christmas ba ko wani biki na yahudawa to kaga sai ka hada duka wa'annan abubuwa abinda mutum zai yi wajen kokarin fita a sabani shine duk abin da kasancewa su ne suke sarrafa shi da kansu to in ya kawo sai ka ce ya haƙuri abinda ka san ba su suke yin shi ba ta kansu ko da an yi shi ba don su aka yi ba an yi ne don kowa kamar misali lemu na gora kaga wannan ko ba kirismas ba za ka je ka siyo abin ka a shago su ma zuwa suka yi suka siyo a shago wannan ka san babu abin da suka ƙara a ciki ba abin da suka saka a ciki daga ce to wannan sai ka karɓe shi amma abin da ka san su ne suke sarrafa shi kamar shinkafar da za su dafa su za su sarrafa ta in sun ga dama su gauraya ta da giya a ciki kafin su dafa ta in sun ga dama su gauraya ta da abin da yake haram kafin su dafa wanda kai duba za ka san wannan ba sai to abin da ya fi shi ne in ya kawo maka wannan sai ka ce ya yi haƙuri so maganin mutum ya fita a saɓani shine idan aka zo aka ce maka ga abin da ke da alaka da christmas tsakaninka da abokinka ce eto ba abin da ya haɗa da kai na gaba kaza da kaza amma mu musulunci mu bai da wannan bikin da kuke yi ba don haka mu ci gaba da abuta amma babu happy christmas babu wannan sannan babu karɓan abincinka ba wai don ina kyamar ka ba ko don wani abu ai kafin ranar christmas ai kana kawo abu kuma mu karɓa mu ci amma yau kan ka yi haƙuri shi kenan wani zai ce ai ba za su ji daɗi ba ai menene ai menene to da ka je ka yarda da shi ka je kuma ka fada cikin abin da kai zai bata maka addinin ka ai wanda shi ya ji haushi ai ya fi sauƙi na'am
ko da shi wannan lemu ko kuma dina ko wani abu wanda ke a su suka sarrafa ba waɗansu daban ne su yadda za ka je ka saya su ma haka suka je ka saya Mm.
amma niyyarsu tana nan a kan wannan ranar na aihuwan shi ne za su bayar saboda haka in ka karba kai ɗin aika sun su manufansu ke Mm.
to me asalin shi wannan in kai ka sha fuskaci kamar irin su cincin ko wani ke ana sayarwa a shaguna a ko ina eh amma su sun siya da manufar niyyar su don wannan ranar ne eh eto shine shine ne bayanin wasu malamai suna ganin cewa tunda ba su suka yi shi ba dama babban abin da su wasu suke ce ana gujewa shine kar ka je ka ci abin da Allah ya haramta to tunda ba su suka sarrafa shi ba kafin wannan lokacin ayan an halatta maka cinsa kafin wannan lokacin halatta maka ka sha wannan abin to sai suke ganin cewa tunda ba su suka sarrafa shi specific don wannan bikin nasu ba to kana iya karba a bisa fahimtar wasu daga cikin malamai amma kullum musulmi abin da yake addini a kai shine da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka duk abin da kaga cewa akwai tirka-tirka da sabani a ciki to sai ka nisance shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal halala bayyin wa innal harama bayyin duk abin da yake halal ne zaga ba dungu-dungu a cikinsa a fili yake haram ma a fili yake yace wa bainahuma umurun mushtabihat tsakanin halal da haram akwai wasu al'amura masu rikitarwa la ya'lamuhunna kathirun minan nas da yawan mutane ba su sani ba sai ce famanitta ashubuhati faqad istabra li dinihi wa ilmihi duk wanda ya guji shubuhan nan to ya tsiratar da addininsa ya tsiratar da mutuncinsa wa man waqa fi shubuhati waqa fil haram wanda ya fada a cikin shubuha kuma ya fada cikin haram saboda haka in kaga abu ne wanda yake akwai shubuha a ciki an kasa a rikice maka a ce wannan ya ce maka za halal ne wannan ya ce maka za haram ne to sai ka nisance shi gaba daya sai ka hudasar da kanka
wannan mahallin shahid ne kawai da mutum ya kawai ke yawa wannan wannan shi ne kawai zaman lafiya wannan shine abin da wannan shine abin da yafi abin da yafi ga musulmi yawa ya kaurace mu ya kaurace mu abin domin koda ya halatta gare ka na'am ya halatta abin da ake so shine dusan da kake tare da wanda ba musulmi ba ya fa fahimci cewa abin da yake kai din nan fa ba daidai bane to in yana murnan christmas ya kawo lemo mai sanyi kuka sha tare ta ya zai gane christmas ba daidai bane ai ba zai fahimta ba ai zai ga cewa to ku da kuka ce Allah bai haihu ba to kuma na kawo maka lemon murnan haihuwan Allah kuma ka sha to shikenan sai mutum ya nisanta saboda ya tseratar da mutuncinsa ya kuma ba mu addinin shi kariya wannan shine abin da ya fi mishi gaskiya mafi rinjaye malamai ma a kai su nawa wannan shine abin da ya fi na'am babu wani yara su yaran da mutum
akwai bayanin da kai a baya eh yake cewa yawanci mutsaraci al'adarsu hmm to sai nake ga ai kamar christmas ɗin ma kamar ai shi ma al'adarsu ce al'adar su ce to sai nake ga ina ganin kamar abin da fi dacewa kamar yadda aka faɗa ko a tsaranci abu hmm a bari a bar shi ya fi
Wannan- ba ka wani wasiƙa ko wani abu ba ka wani abu ba wannan shine abin da ya fi gaskiya ne wannan shine abin da ya fi saboda saboda in idan idan mutum kamar yadda na ambata kana so ka nuna masa cewa ba ƙarya kake Allah bai haihu ba Allah bai da ɗa mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila Allah bai da ɗa saboda bai da mata anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba Allah ya ce ta yaya za a ce Allah na da ɗa bayan bai da mata ta ina ya samu ɗa haka Allah bai da ɗa da haka kana so ka nuna masa fa aƙidar da yake kai ta cewa Allah na da ɗa ko Allah uku ne Allah uba Allah ɗa Allah ruwi mai tsarki kana so ka nuna masa cewa hakan ba daidai ba ne sai ya zo yana maka murna yana nuna maka yau gashi nan ya sa sabon kaya zai tafi coci saboda a taya murna an je coci an dawo ya so lemo yana raba ma 'yan uwansa suna murna yau ranar zagayowar ran da Allah ya haihu ya zagayo kai ma kuma sai aka baka kuma ka karba kuma ka sha ka sake fuska kai yaƙi kai dariya to me kenan wai an ki cin buri an sha romonsa kenan saboda kaga a nan ba zai ba zai zai gama to ashe ma da musulmai da da mu da musulmai ashe duk ɗaya ne in an zo shan lemu duka ɗaya ne an zo masallaci ne ake babbanta kaga ai bai fahimci ainihin abin da ake so ka ka fahimtar da shi ba saboda haka abin da ya fi ga musulmi shine duk abin da aka ce akwai rudani a cikinsa to sai ya guje shi akwai abin da yake so kiliya kamar abin da ya shafi auren matansu kaga wannan Allah ya halatta maka halal ne ga namiji ya auri mace ba yahudiya ko kuma ya auri kirista wannan halal ne abin da aka haramta shine ita mace ta auri ba yahudiya ko kirista shi yasa Allah da yace ya halatta mana wa ta'amul ladina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillun sai ce wal muhsanatu minal mu'minat in za ku yi aure ku auro kamammu cikin mu'minai maza cikin mu'minai mata sai ce wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum hakanan kuma kamammu cikin mata waɗanda aka ba su littafi gabaninku ya halatta ku aure su kamammu waɗanda suke da kamewa idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdan in kun ba su sadakin su sakamakon su na aure suna kamammu kuma katangago amma ba ku je ku dauke su a matsayin abokai ba ba irin a suratul nisa yace muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidhati akhdan ku din a karan kanku ya zama kamammu ne ku kada ya zama ku din kuna da a ɗabi'a ta zina a zuciyanku shine ayan ma'ida musinina ghayra musafihina wala muttakhidhi aqdan ba kuma ku ɗauke su a matsayin kawai abokai haka ne wanda za a dinga rage zafi da su ba hakanan kuma su ma musanatin ghayra musafihatin wala muttakhidhati aqdan dole su zama kamammu kada su zama mazinata kada su zama masu bin maza yan daduro kada su zama haka saboda haka in sun zama kamammu ka tabbatar wannan kamammiya ce cikin ahalul kitabi to wannan ya halatta wannan ya halatta ka aure ta wannan quite all at clear babu sabani akai amma abinda aka ce maka wancan akwai a rikita rikita kai domin a hikimar ita ce shi namiji yana da ikon tankwara matarsa ta yi ta bi hanyar da yake kai amma ita mata ba ta da wannan karfi lokacin da mata yi kokarin ɗauko wannan siffar ta sa makanta wahala za ta sha ba za ta iya ba shi yanzu yana iya dawo da ita zuwa ga kan hanya da nasihohi da kuma karfin ikon da Allah ya bashi a matsayin shi namiji amma ita ba za ta iya ba ta da wannan karfin saboda kaga sai aka halatta ma mutum ya halatta ya aure matansu amma ita mace baya halatta a gare ta aure namiji wanda ba musulmi ba wannan baya halatta so kaga wannan gashi nan Allah ya halatta to wancan kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya ya haramta kuma duk abin da ake ta rigima a kai ya halatta a ci ya halatta a ciki duk fa rigima ce kawai irin ta mutane duk rigima ce irin ta mutane abin dai da za su kawo maka nan lemon nan da za su kawo maka nan wata kilma kafin ya kawo maka ɗazu da rana ka sha wannan lemon yanzu da yamma ya kawo maka duk rigimar mutane ne kawai abu ne wanda ba ba ko ba a wajen ka wanda in ka haƙura shi ma ba wani abu bane to rigima ce ko irin ta mutane da san dolen dole dolen dole yana son sai ya yadda da yahudawa da kirista kamar inda kuma muka ambata shi fa ba yahude ko kirista in kana son ka yadda da shi ko ka bar musulunci a nan ne kawai zai yadda da kai amma din ka taya shi mullan kirismas wannan duk aikin banza ne a wajensa shi sa wani malamai suke cewa ma hatta wajen sai da abinci wanda ka san mu'azzam din masu aiki a wajen kiristoci ne sai ka yi takatsantsan sai ka yi takatsantsan saboda babun mamaki bane ka je ka zauna a zuba maka kayan ciki ya sha citta kana shalbansa baka san ta ina ya fito baka san kayan cikin me kake aikawa ba saboda haka duk inda ka ga mu'azzam din masu sarrafa abinci a wajen ba musulmai bane to dole sai ka yi takatsantsan dole sai ka yi takatsantsan abinda kai ba tare da sani ba wannan wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya yafe ya kau da kai amma lokacin da ka fahimci mafiya yawansu ba musulmai ba ne kuma akwai yiwuwar su cakuɗa abincin da zaka ci ko abincin da zaka sha abin da zaka sha da abin da yake haram ne to dole dole ka yi kokari ka nisanci wannan abin dole dole saboda addinin ka shine yafi maka muhimmanci akan komai to saboda haka wannan abu ne da ya kamata mu kiyaye da haka Allah ya ce lallai waɗanda suka yi imani da Yahudawa da Nasara da Sabi'awa duk wanda a cikinsu ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe aiki na gari to kuma yana da sakamako a wajen ubangijinsa sannan babu tsoro a gare su kuma ba za su yi wato ainihin bakin ciki ba to a nan wani zai ga cewa a to me yasa aka hada da masu imani da yahudawa da nasara da sabi'awa aka ce kuma duk wanda ya yi imani a cikinsu ya yi aiki na gari yana da sakamako a wajen ubangiji to kenan su ma yahudawa da nasara suna da sakamako a wajen ubangiji to anan sai malamai suka ce a ashe sa Allah ya sa sharadi man amana billah duk wanda ya imani da Allah menene imani da Allah anan shine da yahudu da nasara da sabi'awa su sauko daga abin da suke yi na addini na bautan wani wanda ba Allah ba su dawo su yi imani da Allah shi kadai su yi imani cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne shi yasa sai ce man amana billahi wal yawmil akhir yayi imani da Allah da ranan ranan karshe sai ce wa amila salihan yayi aiki na gari to wannan sune sharuɗa guda biyu na aiki shine aikin ya zama khalisan sawaba aikin ya zama an yi shi da imani kuma an yi don Allah sannan kuma ya zama ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan al'amalu salih baya taba yiwa sai ya samu sharuɗa guda biyu na farko ya zama don Allah mutum yayi na biyu kuma ya zama ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in aka sama sharadi daya yayi rawa a ciki to aiki ya baci mutum yayi sunna daidai amma ba don Allah ba ya aikin banza mutum ga zunzurutun tarin ikhlasi ga kuma bidiyoyi duk yayi aikin banza faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada Allah ya ce duk wanda yake so ya gamu da Allah lafiya to yayi aiki na gari ya dace da sunna kenan sannan kar ya haɗa Allah da kowa wajen bauta ya yi ikhlasi kenan da aka yace fala khawfun falahum ajruhum inda rabbihim suna da sakamakon su a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim sannan babu tsoro a tattare da su babu tsoro a tattare da su a duniya da kuma lokacin da za su bar duniya ba sa tsoron me za su gamu da shi a gaba ga Allah ran tashin kiyama ba don komai ba sai dan saboda sun zage sun yi aiki wala hum yahzanun ba sa bakin ciki na abin da suka bari a baya na zuriya saboda sun musu tarbiyya mai kyau sun kuma san Allah madaukakin sarki zai kula musu da zuriyansu bayan ba su nan shine innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzan Allah ya ce lallai waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu suka tsayu akan bautan Allah shi kadai lokacin mutuwarsu mala'iku za su dinga sassaukowa zuwa gare su suna ce da su Allah takhafu ga mutuwa kar ku ji tsoro karka razana karka firgita isa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mumini an masa wannan bisharar sai gama ya gaji da duniya yana Allah Allah a gama zare ran sai koma zuwa ga Allah sa Allah ta khafu karka ji tsoro wala tahzanu kar ku yi bakin cikin abin da za ku bari na zuriya kar ku yi bakin ciki da in mutum ya zo mutuwa yana daga cin abin da mutum zai tuna mafi girma shine zuriyarsa sanda mutum yake gargara ko ciwo yayi masa nauyi idan kana son hankalinsa ya tashi to ya ga 'ya'yansa ƙananu a gabansa yanzu zai fara tunanin yau in ya mutu ko innan 'ya'yana za su shiga ya za su kasance to Allah sai ya ce da su wala tahzanu kar ku yi bakin ciki kar ka ji damuwa kar ka ji komai Allah da ya kula da su kana rayu shi zai kula da su bayan baka nan daka shine fala fala khawfun alaihim wala hum yahzanun falahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun to wannan shine abin da ya shafi wannan aya ta 62 wanda mun takaita bayanansu za kuma mu tsaya akan ta insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan aya ta 63 insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kusakurai Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi na'am amma ne wata shubuha da ake ta yaya ta a cikin garin ko da ke riya ko da misali ga shi musulmi mai kima mai ilimin masanin ƙur'ani da hadisan annabi kuma amma ya ƴaƴansa ya dinga gabatar da su a cikin makarantu na coci yara har su fara tasowa su fara balaga ko abinci da su ci sai sun yi green tea ko wani abu zai faru sai ka ji sun ce reason to saboda Allah a irin wannan wani irin kira ne ya kamata a fito malamai su yi don wannan abu ya yaɗu ba a cikin rubutu ya yi yawa eh kamar kamar yadda ai nayi bayani safar ina cin abin da a mutum bai da uzuri akan shi musamman musamman dai mu mun san garin Bauchi saboda a cikinsa muke mutum bai da uzuri a gaban Allah a ce ya ɗauki 'ya'yansa ya kai su makarantar da kiristoci suke kula da su kamar yadda na ambata makarantun nan da suke jikin coci-coci na kiristoci inda zallan su ne a makarantar yawansu bai kai su rike makarantar ba amma in dai ka je za ka samu kashi saba'in cikin ɗarin ɗaliban daga cikinmu suke musulmai mutum ne yana gani zai ɗauki esa ya je ya ajiye ta a bakin gate akan idonsa za ta cire hijabi ta sa a cikin jaka ta yi yawo da gajeren skate a tsakanin garada kuma ya ja mota sai tafi ya kai ya kawo yansa inda za a koya mata turanci ba ruwansa da tarbiyyarta saboda haka ta je ta ɗauko wannan aƙidar duk yadda za ka yi duk yadda za ka yi dole wannan aƙidar sai ya shiga jikinta saboda su waɗannan mutanen duk inda suke ƙoƙari suke yi su zama ambassadors na addininsu ta koyaya ne sai sun cusa maka ƙin addinin musulunci ta koyaya ne sai sun yi ƙoƙari su cusa ma mutum wata aƙida da take da alaƙa da su saboda haka sai 'ya'yan su taso da kana ganin sun taso a gidan kulhuwallahu ahad amma aƙidan trinity of god yana kan yana cikin zukatansu wanda kuma aƙida ce wanda in ka ganta za ka ga tun daga tushen ta rashin hankali ne a ciki how possible ta yaya wannan arithmetic din zai fita an ce allah ɗaya ne kuma uku ne ta yaya ya za a ce da ɗaya biyu uku da kuma ɗaya zalla duka abu ɗaya ne ai ba zai taɓa yiwuwa ba amma a haka za a je mutum ya je ɗauki 'ya'yansa ya kai su wannan makarantar me dalilin sai na so 'ya'yansa su iya turanci ai tashin hankalin ma malam wanda suke ƙanana tun daga nazari su tashi a cikin wannan abubuwan wannan ba kai musu ke wannan shine wannan wannan shine babban wannan shine babban matsalar wallahi ba kai musu ke so me suke gani mu yanzu duk wani abun da watakila yanzu za a zo a yi a cikin unguwar nan misali idan a cikin unguwar nan yanzu inda za a ga wani saurayi da budurwa suna tafiya sun rike junan suna rungume da junansu kowa zai ga abun bambara kwai a yi ca a kansu amma in suna cikin su a wajen su wannan normal soyayya ce kawai soyayya ce inda aƙidar yahudawa da kiristoci don an sama mutum namiji da mace sun yi zina wannan soyayya ce inda ake da rigima a ce rafin ɗinta yi ya mata fyaɗe ba ta so yayi to a wannan shine matsala amma ta yadda ya yadda wannan sunan shi soyayya so daga ƙarshe yanzu me za a koma shine sai ga abun da ake ganin shi manya a cikinmu sai ga su suna ganin shi 'yan ƙananu ne dole su taso da irin wannan ɗabi'ar a cikinsu dole su taso da irin wannan ɗabi'ar a cikinsu saboda ka nauyi na tarbiyyar da Allah ya ɗaura ma uba sai ka je ka gama ka ɗaura a gida ka kuma kai su inda za a warware daga da safi ka ɗaura da yamma an warware a can da safi ka ɗaura da shi yasa wani malami ce kaifa ya bulugul bunyanu yawman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghayruka yahdimu ta yaya zaka tsayi da gini ya tsayu can bayan kana gina gaba wani na rusa baya ta yaya sannan kaga da suka zo cikin garinmu suka samu dama in ka bincika kaf saboda rigima irin na mutanenmu makarantunsu duk sun fi namu tsada Kwarai kuwa. Malam yanzu da ka san fara gudu da kuma makaranta haka na kwanan yanzu kuma za ka ga 'ya'yan musulmai ne suna fara cikin cikin coci.
makarantun Ga su nan- makarantun ga su nasu nan- ga su nan suna yi wannan.
makarantun nasu duk sun fi namu tsada abinda mu a can wajen wajen su ba mu san mu samu wannan damar ba wasu wajajen nasu sallah sai dai ku yi a ɓoye sallah sai dai ku yi a ɓoye yanzu a nan garuruwanmu na arewa nan ka shiga jihar plateau jos za ku ha- wuce akwai garin da in za ku ketare sai dai lokacin sallah ya wuce amma ba ku isa ku tsaya ku yi sallah ba ba ku isa ba saboda haka sun zo garin cikin garuruwanmu muka ba su dama kuma suke so su yi karfa-karfa a kanmu wani abin da ake yi kenan ai ga cikin garuruwanmu na musulmai irin yanzu jihar filato musulmi bayi da daman ya tsaya takarar gwamna a ciki jihar musulmi irin jihar gombe an zo zaɓen zaɓen gwamna sai da ya musulun kirista a cikin jihar gombe jihar musulunci irin gombe me muka yi wannan dama ce mu muka ba da wannan damar muka bude wannan muka bude wannan kofar muka ba su dama su zo su tsayu su kafa daular su a cikin a cikin garuruwan mu amma duk makarantun da suke bude wannan inda sun ga zallan su ne a ciki a aji bai wuce mutum bakwai ba mutum goma ya za su yi? dole su haƙura in ma 'ya'yansu ne dole wajen mu za su sake dawowa da su to amma abin takaici abin takaici na dan musulmi har ya kowa aka koma yanzu wasu makarantun musulman da ake gauraye da kiristoci a ciki su ma suna da aƙidar 'ya'yan musulmai su dinga yawo a cikinsu da gajerun suke saboda game da abi tsarin yahudawa bayan kuma su ne in- mafi karanci a ciki in yau in suka kwashe duka 'ya'yansu a makarantar makarantar ba za ta gane an cire wani abu ba amma kaga abin ya zama ya zama ya zama wani iri sai dai kawai Allah ya shirya mana Allah ya kinsa mu kuma kowa ya sani cewa duk abin da ake yi din nan gaba daya duk za a koma zuwa ga Allah duk wannan labarin da abin da ake faɗi ake faɗi akwai ran da Allah zai tsaye da kowa ya masa tambaya wanda ya aikata abin da ya ga dama kuma zai ga abin da baya so zai ga abin da baya so saboda haka dole dole ne mu yi ma kanmu nasiha da cewa mu ji tsoron Allah mu sani amana mafi girma da Allah ya ɗora mana ya ɗora ma kowane magidanci shine tarbiyyar 'ya'yansa amana mafi girma kenan in ka ɗauki 'ya'yanka da kanka kai su inda za a rusa musu tarbiyya to ka jefa kanka da su karan kansu a cikin halaka wadda baka san karshen ta ba da haka Allah ya shirya mu Allah ya sa mu gama lafiya sallallahu wasallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh